أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله ولا تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أدعياء أسفل في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وقرا وكان أمر الله مفعولا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة وندك يقول كركدا أبرن دمغرم جمهورية النجار يومنا الجمعة 27 ga wata na zulqa'ada hijira shekara 1444 wanda ya dace da 16 ga watan 6 2023 a sati da ya gabata muna cikin suratul hazab mun tsaya aya ta 39 ta suratul hazab kina sha Allah yau za mu tashi aya ta 40 ta wannan sura a kahin nan akwai 'yan tambayoyi kayan tambayoyi akwai bayani da muka yi a cikin huduba na matsalar irin fadala wanda take huce mutane ta halartar darussa na masallatayya wanda mun ambaci ruwayoyi wanda yawa wannan yana faɗakar da mutum mun ji a takaice fadala shidda fadala shidda ta halartar darussa irin wannan wanda ana darasi ana jirar sallah ruwaya tsakanin bukhari da musu muka ambata wanda fadala shidda ta farko a yi karatu ko a yi sallah irin wannan lokaci muna jiran sallah isha ta ne wannan zama mazana sallar sallam ya ce kamar matsayinka kai da kake wannan zama kana jiran lokacin wata sallah yayi kamar kana cikin sallah ne in awa za a yi awa nawa za a yi ladanka kamar wanda yake cikin sallah ta wannan lokaci fadala ta ta gaba ta biyu za mu ce maza ya yi bayani duk irin wannan haduwa aka yi a cikin ɗakuna daga cikin ɗakunan allah muna samun sabkan nutsuwa daga allah subhanahu wa ta'ala abu na uku muna samun lullubewar rahamar allah subhanahu wa ta'ala abu na hudu muna samun lullubewar mala'iku za su lullube wannan wuri abu na biyar allah subhanahu wata'ala na ambatan na kaju da ku a wajen mala'iku yana gwada mala'iku ga wasu bayina ba abin da ya kawo su illa jin koyin magana ta abu na shidda allah subhanahu wata'ala saka da mala'iku a irin wani wurare har ku tashi suna muku addu'a allama kafin lau allama hamu har mu tashi na samun addu'ar mala'iku Allah ya gafarta musu Allah ka jikansu kaga wannan kada ya san mutum ya kari wata irin wannan lokaci masu karaba abu na ƙarshe wanda shi kuma ka tabbata wannan bayan wannan shi kan kaɗai su kawo ka kuma ga samun ƙaruwa ta ilimi cikin addini Allah ta rike wata ta wurin darussa sai tambaya ta farko tambaya ce ta wata ce ke da kawa wajen ma'aikata da suka rasu cewa kudin fansiyon tambayar da take bayar al'adar masu jimila ta hanyoyi wannan shin kudin da ake ba fansiyon da ake ba da na wata uku ga iyalan mamaci ma'aikaci shin wannan kudi uwaye na da haƙƙi ko sai iya da mata na ga kudi da jimawa bincike da ne bakin gwalgwado kan wannan mas'ala akwai kudi da suke suka tafi da sai gomi kudi da ake badawa bayan mutuwa kamtar da suka fitar da sai ko yawa kudi da ake badawa da bayan mutum ya mutu wannan shi ke cikin magana gado kuwa da uba da tsaye da magadanka amma kudi da ake yankewa sai bayan wata uku asali wani asusu ne yake dukkan ma'aikaci ya san da shi akan haka ake duk ma'aikatan nijar ba nijar ka ba kusa duniya ne to kowa da irin nashi a takaice dai wannan kudi lokacin da kake aiki akwai ƙa'ida za a ware kashi kaza cikin albashinka za a zuba a wannan asusu asusu ne na agaji wanda ba kai ɗaya ba a cikin kuɗinka haka kuɗin wanda kake ma aiki furuje ce sosai ce gwamnati ne a gwamnati ake hudawa sai a gama a wancan asusu da kuɗinka kai na biya kenan tun da ranka ka yarda wannan kuɗin an jirga su wancan ɓangare wannan ba dole wani ko kaɗa ko kana da mace ko bajan asu an zuba su iyawa kai amma iya wani amfani to idan ka mutu kenan dama mutum duk ma'aikacin kun ya yarda ya zuba ta a wancan bangare na wanda suke domin ka mutu bayan maganar da ake bada na mutuwa ana cewa matarka da iyanka sai kana da iya ba ta mara iya ko mai iya bi ka ba ba shi a kudin taimako ne na agajin iyar mata da matar ma'aikaci ita ma ka yanke arme su ma diya da shekaru da aka kayyade kai kai shekara kaza yawan shekara kaza bai ciki kenan wannan kudi ne da aka kasa su tun warko a gaskiya ba na gado wani na wanda aka yankawa ne in na mace ne na za a ba ta ma akwai lokacin ka yaddade ka yanke arme su ma diya ba manya ba akwai wani aka yaddade shekara kaza shi ma wani yaran za a ba shi diya da cin wannan kashin wannan kudi har Allah ta wuce shekara kaza bayan shi ba a ko ba wani kowane kudin sai wanda ke cikin agaji kenan a haka kudi da ake ba na wata uku tsakanin da Allah ba kudin gado wani kudi ne na wanda aka yanka ma wanda aka agazawa mata ko diya ba kudin gado wani ba cikin gado wallawa sai magana ta tambaya ta uku cewa wai shin mai matsayin ahalus suna wal jama'a akan magana karama yawan muna da imani da karama har ma cikin aqida ta ahalus suna wal jama'a cikin aqidar su dole ka yarda da karama yawan mai karama wani abu da ya saba ma al'ada abin al'ajabi ya wakana a hannun wani mutumin kware wani mutumin kware ake ma shaida mutumin kware akwai istidiraji wanda wasu ke ɗoka karama ana gane karama ta wata hanya mutumin da aka ga wani abu ya bayyana a hannun shi za a diba idan mutumin kwarai ne musulmin kwarai za a ce wannan karama ce idan kuma lalatacce ne shaidani ne ya ce istidraji don kun ga dujen ma iya da amamaki ko dujen ko dujen ma iya ce sama yi ruwa kaga ruwa su a daba a je kashe mu a ce mutum ya mace tashi mutum ce a gaban ka tashi ya ce karama ce kaga istidraji kenan amma mutumin kwarai an san mutumin bawan Allah ne ya ga an mamaki ya ce wannan karama ce don mutumin kwarai ne kuma na da imani da misali umar na khattab radiyallahu anhu a cikin sahaba wani gida ba cikin sahabai kuma ran juma'a kurin umar yana hudu ba sai ka je na ya sari ya jabal ya sari ya jabal ya hudu ba kurin ba wanda san da aka bayan kare hudu ba lahiya amina mamini sai da kana magana sariya sariya wani komanda ne na yaki aka tura wani wuri an ce tahiyar wata guda da kanta umar ce tahiyar wata guda umar aka ce ya haka haka ya ce lokacin da ke hudu ba kurin allah gwada mini sariya ga shi na amai kofar rabu amma sai ga wani wuri wanda in yi wani zai samu dogara shi ne ce mai sariya jabal allah ya gwada mini shi ne wannan magana ta sinhidus bayan waɗannan jama'a sun dawo daga yaƙi ake musu tambaya ga abin da muka ji umar a rana kaza ya gudu kaza a kan mimbari kuma ya ce da ku ya tawaga ku yi sarce wallahi a wannan sari ya ce a ranar a wannan lokaci mun shiga wani hali kaza kuna na ni ne kuna ana ciya ya sari ya jabal jabal kuna shi sautin kun ya ce sai na ni dudi kuma a ta muka samu dubara kaga wannan karama ce haka kubair cikin wanda aka musu yaudara sun sahabbai annabi ba da aka musu yaudara quraisha suna neman shi dan shi aka shi baban su haris aka shi baban su Allah ya sa su shiga hannun quraishawa aka sayar da su quraishawa a kudi na suna neman su shafan sa a takaice an ka kube an tsare shi a wani gida ana jiran sa rana rana kashe shi sai wata kima labarin lokacin tana tana a gidansa ne kawo shi abin da ya kana ta ce abin mamaki Hubeb a sarƙa a ɗarmin amma ta yi tafi inabi iya cin inabi amma ka babu inabi a yanzu amma ga shi an kai min iya ci ɗin da aka ma maryam ɗin da aka ma maryam a da salam ko min indin da kura ɗan wa ta kaci karama akwai ta amma za a gane karama ta wanda abin ya bayyana a hannun shi kuma ta mamu shafi ke cewa inda za ka ga mutum iya ta ya zama iska sama ruwa kan ka ce wani ne ya kaga aiki shi in ya dace da kitabu suna karama ce an ba ka ba isra'ili da shekari Allah ta mutu sun da alama da
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
نعم أن وكا هي متقبلات أبايا عن شيء sa dan uwa cikin addu'a Allah ya kai mu da alheri muna da matsala ta wuta kun san da ita ne kuran katari wani bawan Allah ba san shi wanda hanzu to sai kiraye ita ga ta malam na so da mai wani aiki a cikin masallaci to amma an riga ya shi yin shi hudu a masallaci ya ce zai mai abin yi suna ce ta zai shawara ga 'yan masallaci shawarar farko suka ce a sai tabarmi na waje daga baya ɗanwa cikin abin da ya ce a duk da muke da matsalar janareto a janareto ya girma ka ashe abin ya yawa a takar ba gaya mushi mawuce to gaskiya na ce mashi akwai muna matsalar janareto na ya lalace wani ya ba mu aro a cikin azumi amma ya ce zai sai da ya ce ya saye shi a wajen abu ali jika 750 amma a bashi 450 wata gaskiya kudi da yawa ba mu taya ba ya ce ce za a ɗauko min hoton aika mishi na aka ɗauko hoton na aika mishi hoton jirleta muna ma wannan san ka bai ayi san ka bai ayi namu sai ce malam wani aya ka dankare ne yanzu dai a takaice a kai a kawo gashi nan sabo full duzuka bai ya yi biyu namu na ta Allah saka mu da lafiya saka rai da shi da mutum saka lafiya yanzu wuta kuma ya abinda Allah insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آية 40 تكين سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى bayan da mun ji mas'ala ta tabanni wanda Allah subhanahu wataala ya ture ta na ɗaukan wani ya zama to ɗanka kuma abin ya wakana bayan an ture a nan sallallahu alaihi wasallam Allah mai umarnin arman matar zai kenan zai na binta shahash bayan zai da ya take ta idan zai wannan abin an ture shi a aikace ga magana ya arman matar wannan yaro idan ba magana zaman ɗa yanzu ba magana ta bane shine anan Allah subhanahu wata'ala ke ba mu labarin cewa sanar da mu ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammad sallallahu ba baban wani bane ba a cikin mazaje nan kore uba kenan manzo Allah ba shi da ɗa babba shi kanshi zainin ba ɗan shi bane ba kuma shi hikimar Allah ɗan shi wanda yake na ƙarshe ma Ibrahim wata sha wani abu ne Allah ya cikawa ba shi da ɗa namiji babba wanda ya girma da ƙasir kin da abdullahi kin da za ka ce da da ibrahim kin babu wanda ya girma kenan bai shi da ɗaya namiji a kenan ba wani za a ɗan ashe ɗan muhammadu ne kowane ne iyan suka girma mata ne suka girma suka ayu kenan wannan allah ya kore ba baban kowa ba ne ba walakin rasulallah wa khataman nabi manzo ne na allah kuma cuko ƙarshen annabawa daga shi babu wani annaba bayan shi uwa wannan mas'ala ta babu wani annaba bayan shi ƙwarai tana da mahimmanci domin akwai shubaha da ɗan ahmadiyya ke kawo da sunan da a wasu ke ta musulunci kuma sun shigo nijar inda ta ga masallaci holy fest kuma suna abin a kan hanya daga nan ka sai har babban birni za ka ga masallatai hori hori hori da sunan ong amma a gaskiyar magana aƙida ce ta cewa har a wajensu ana iya da aiko da ana iya wani saƙo daga Allah subhanahu wata'ala Ahmad Gulam Minad Gulam kuma suke babban nasu suke bi da shi suna ga manzo ne na Allah Allah ya mai don aƙida ta ta zaka Saudiya in aka san kai dan Ahmadiyya ne baka shiga Saudiya an zaka in dai aka san kai dan Ahmadiyya ne sai ka shiga koye kai shiga burtu da kanon salama ya tabbatar da cewa la nabiya ba'adi ba annaba bayana hadisai ingantattu sun tabbatar da babu wani annabi bayan shi duk wanda ya daura annabci kullum ƙarya yake ba wanda kuma Allah ke ma sako wahayi yake kuma kan ruwa da bukhari cikin sahih bukhari kuma muslim wanda abubakar da umar sun tabbatar da haka a ziyara suka yi ma ummul ala ummul ala ummul ala sahabiya ce annabi yana kai mata ziyara suna zuwa sahabbai sai suka kai mata ziyara abubakar da umar sai suka tawashe da kuka suka tawashe da kuka suke ce mata biki tunawa manzo Allah manzo Allah zama abin da yake a wajen Allah ya yi abin da ya bari tace ba ina kuka bane akan manzo Allah abin da yake da kai nan ba ya yi nan ba shi na kukan yake ruhi daga sama ubaka zama suka fashi da kuka su ma suka tsaya da kuka wani tabbata ma cewa magana wani ce Allah mai aike daga san wajen wani a wannan duniya babu shi saƙi saƙo ya ƙare manzara kuma ya hau da abin kwanan shi ba abin da ya saura daga Allah subhanahu wata'ala wanda ya saura wanda ban gaya muku ba illa kurin a ɗauka a yi aiki shi saura amma wani ya kawo na bace daga Allah saƙo daga Allah kurin ɗan nan ne wannan shi ne kenan shi ne khatam nabi cikamakon annabawa wanda kuma cewa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah masani ne game da komai ta gaba
يا
muna cikin bayanin kaja kakanta ayyuku? kanta ayyuku
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا نعم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا anan kuma Allah subhanahu wataala yana kiran masu imani da ambatan Allah kuma ambatan Allah yawan ambatan Allah mai yawa na ko ja hankali ka zamanto da'iman domin azkar suna da nau'i daban-daban akwai na zikiri mutsalaki kuma akwai duk rayuwarka tashi zama ci sha hawa shiga wuta ko ne ko azkar shi wannan ya kanta wannan kashi da mutum mai wannan halin iya da wama da cikin ambatan Allah in ci zai zai bismillah ya kare alhamdulillah kaga ne kwanci zai ga addu'a ta kwanci ga in zama aka an kare za a tashi ka fada majalis in abin hawa zai ga addu'a in shiga gida zai ga addu'a fita da gida ga addu'a ta kullum kana cikin azkar haka kuma azkar mutalaki wanda imma suka fara cin wa annabi salati ne shi ne duka nau'in mutum ya kula da ambatan Allah ci ambatan Allah mai yawa nan ba a kayyade ba kurin ambatan Allah ala kulli hal kuma cewa zikirin kasira wannan ita ce ibada da ba ta da lokaci ba ta da wuri kuma ba ta buƙatar sai da arwalla ala kulli hal illa wuri kurin da aka hana a cikin halin biyan bukata amma ibada ce da ba ta da lokaci a kowane lokaci kuma cikin mai da ibada cikin ibadodi ta makanta na ruwaya tabbatatta wadda sun sari jami abinda yake ruwayar manzala ka ce masahabai ala unabiyukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfawa fi darajatikum wa khairun lakum min ita'i dhahab wal warq wa khairun lakum min an talqaw aduwakum فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا ما هي يا رسول الله وما هو يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل dan ake ce masahabai in ba ku labarin hiyayye a cikin ayyukanku mahicin aiki mahi tsarkaka a wajen Allah mamlakinku mahi girman darajar aiki kuma mai yayi gaba da zinariya ko azurfa ko gamuwa da abokan gaba ku bigi wuyan su bigi wuyanku suka ce me wannan ya rasulullahi wanda ya yi wannan ibadoni gaba daya ya ce ambatan Allah mai girma da buwata ‘yan wa sau da yawa akwai matsalar mutane lalle mun san ‘yan zikiri na gargajiya da mutane na bida'a wanda ba shi da kyau to amma wai ganin aibin ‘yan bida'a kai kuma yanka hata da sunna in sai na bida'a ba kyau kai na sunna lalle zikiri da daga murya da rawa da kidi da irin ne mata da ake waje kowa san dai irin da suke yi ɗan bid'a ko yan ɗariku wanda abu ne a fili za ka hamma wajen muhammad da maza na mata ana rawa irin ta mata ana rayawa ana tashi ana kwanci wannan an saka man gafala ce wannan yaudarar shi ɗan ce yaudarar su ta wannan zikiri na ya taɓa sunna to kai kai na sunna cikin nutsuwa ke cikin kaskantar da kai kake gafala ɗan wasu sun waye gari musu tsari zikiri mai sauki wanda yake su sallah wani dalilin an yi magana bid'ancin addu'a ko jami'in zamu ce jami'in addu'a bayan sallah zaka ga wani dalilin haka gaba daya ana assalamu alaikum kun ya tashi kaga wannan matsala ce wannan abinda bid'a jami'in ne na addu'a bid'a amma azkar bayan sallama akwai azkar na sunna kun masu zagan da misali mu zai ba labarin fadala ta tasbihi ta hamidi ta kabiri na cewa inda kana da zini ko tabbacin kun wanda ku za ta farta maka da irin subhanallah irin su la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kawa goma ko kawa dari in tadda bawa goma a baka lada goma ka zama zini goma ka zama daraja ko a baka kariya daga shaytani irin na zakarikin ga sanan sun aji kusiyu sun ma'awazat kenan kenan sunna amma kenan bid'a ba kakka kafara kana akwai kafara ana sallah ka tashi ka tashi ka kama ka shiga hira gaskiyar magana idan ba mu na sunna ba ka idan mu na bid'a ba to a kula da sunna akwai azkarin masu fadalar gaske a bayan sallah ta farilla wannan lalle in baka yi ba sallah tana nan amma kada ku zama kuma dabi'a ka ce ba ruwan karshe bayan azkar na bayan sallah azkar na zama misalin zan iya ta duwun da ya zauna wani majalisi bayan ya kare yace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za ka za ka farta mishi kurakure da yau a wannan wuri ka ga wannan ya kamata a ce mutum ya kula da shi in za ka hau abun hawa ka yi addu'a duka ne rayuwarka dan kware ba karamar ibada ba ce ta gaske kai ibada ta mai girman gaske to kinan nan Allah kira masu imani da ambatan Allah ambatan Allah mai yawa to sabbihu bukratan wasila ku yi tasbihi ga Allah safiya da mulki nan bayan an kawo a jumlace aka ce zikiri ya kamshi ta tafi ta hamini ta kabiri ga ta ƙwani da abin da a ciki amma aka ware wani abu to shi nan suke wani saboda mahimmancin wannan lokaci na ibada imma a tsakarikin a lokacin asuba da lokacin wada rana da marice ba da azar ko ku a kusa da sallar asuba da asar shi da alakul hal wannan lokacin masu fadala da wajen ambatan Allah bayan sallar asuba da bayan ma'ana da sallar la'asar lokacin azkar da kwarai balle irin na ranar juma'a kuma a ƙarshe na sa'a ta juma'a wanda annabi ke cewa a ciki ake samun wannan sa'a ta mai amsa addu'a ta ƙarshe a wannan juma'a shi ne abu almuhimmi ne an ambaci zikiri a jumurce kuma aka ambaci wannan lokaci sahiya da marice wajen ambatan Allah sai ta huwa allazi هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما
هو الذي يصلي عليكم وملائكته الله سبحانه وتعالى شين يكي مكو صلاتي حق ملائكته na muku salati na abu aliya cikin sai da bukari a rikodin sun halaka da ya kawo man bukari kan wannan matsala abu aliya yana fassara menene salatin da allah ke ba bayi musul dai salatin da muna roƙon allah ne allah musalli ala muhammad ko allah haka mala'iku su ma suna roƙon allah ya salati da nan salama ke mu addu'a ce muke roƙon allah ya yi shi Allah addu'a zai ba zai roƙa shi ne tafsirin ma'anar salatin da Allah ke wa manzon shi shine yabon manzon Allah sana'uhu yabon da yake mishi a wajen mala'iku yabo da Allah ke mishi shi Allah yabo ne yake da Allah bai roƙon kowa kenan Allah yana wa annabi salati haka mala'iku na yi wa manzon Allah salati shine Allah subhanahu wa ta'ala ke sanar da mu إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شيخ جمال labari Allah da malakun shi suna ma annabi salati yake kuma masu kimani sallu alaihi kuma wannan salati to mu an ce mu salati ba mu san ba ya yake sahabbai ga manzon Allah a raye su Abubakar su Umar su Man Ali da manyan manyan kudushawa masana lugar sauransu babu wanda ya je ya kawo gudunmuwa ga nawa a lokacin suka ce ya rasulallah da dai mun san da muke maka sallama to yanzu wani umarni ya zo daga Allah subhanahu wata'ala ya ya za mu ka wannan salati Allah ce maka salati wannan salati ya ake yi na addini ba ra'ayi ba ka ba da ya ake ya da salatin gare ka nan ka abin rujula ke wata ruwaya maza na kashi bai ce ba kai tsaye ga da ake shi ma yadda ya jira wani suka ce har ya shiga halin wahayi ya canza hamid tabbata da mabin tambayar ba can kana nan zama wahayi ya canza wa shi kake kare shan wahala ta wahayi bayan ya warware sai ka dafa salati qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ɗaya cikin sigogi na sassan ibrahimiya sai an baci wannan wani lokacin waya ya karanta daban aka samu dafasi daban-daban din sassan ibrahimiya ne kinan kaga annabi zama shi ya karanta da safai yin wannan salati yan uwa an samu salatai wasu cikin yan baya sun ba annabi salati abin da ake magana a yau cewa kaddara wani ya yi salati kowane an salati mai kyau ne bai da mugun ma'ana ma shin da wanda Allah ya ce a yi annabi halashi a nan salatar ma da na wani sun zo ɗaya dukkan salatar da ke nuna mana salama sai imamu shafi na mula ke cewa inda mutum zai rantsuwa da Allah zai ma annabi salati mafi kyawun salati ya ce ba ka kubuta daga wannan rantsuwa sai ka yi salatin burhani don shi ne Allah ya koya shi ya ce a yi wannan kama dauke wani ma'ana daban ta fati da wayansu kowane salati bai kai ne wanda manzo Allah ce yan akwai salati lokacin ambaton shi ko shiga masallaci wanda ya zo sallallahu alaihi wasallam ko sallallahu alaihi wasallam wanda sabai sun da ya sana yi amma maganar cewa a sallah wurin da kuma mun gama annabi salati ne ibrahimiyan amma ambaton shi wanda ya tabbata sallallahu alaihi wasallam sabai sana haka nan ko shiga masallaci duka wani ana yau salati guntun salati amma kuma an mamaki ya ce duka a cikinsu gaba daya babu wanda siga ta zo Allahun salli ala sayyidina Muhammadu Musulmi duka cikinsu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba duniya lahira amma a salatin da ya zo duka sayyidina to ba manzon Allah bai ce ba ka gaza abinci ba wani kalmar sayyidina cikin salati to ba bai zo a cikin a ruwa ya ba ta sa da kaga sayyidina to wani shi da shi a na manzan Allah hatta da na magabata sabai da malaman ba kama shafi suka wani salati cikin malaman magabata babu wanda ya kawo kalmar sai da naci albani cikin cikin sufa salati ya kawo ruwawi daban-daban na hamma wasu kama annabi salati da ra'ayi suka yi yace duk a ciki babu wanda ya ma annabi salati da shi da sai da ai annan da ya kawo zakafati lafazin fatima fatima bulga daga na zuwa sayyidina ali ta hashi ma a ciki babu ba kalmar sayyidina ali sai da wata annaka nan sayyidina da wata ruwaya to a cikin ta ba dai ba magana sayyidina a cikin a cikin magana kina wannan wa mai san salati ga manzon Allah lahiyayye mai garanti to wannan salati salati ibrahimiya shine annabi ya koya sai kenan Allah huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu Allah da mala'ikunshi suna muku salati liyukhrijakum min az-zulumati ila an-nur Allah na muku wannan rahama da ambatanku cewa da malaku da muku wannan addu'a suna muku addu'a Allah na san huda ku daga cikin dufai na jahiliya na kumci zuwa ga haske na musulunci Allah iya san ya sa ku cikin haske ya huda ku daga cikin duhu wa kana bil mu'minina rahima kuma Allah game da masu imani Allah mai jin kai ne ga bayin shi a wata ruwa bukhari ko muslim ya kawo manzo Allah a cikin wani yaki an yaƙi an kama mutane an yi dai an ƙare yaƙi a kwanta sai ya ga wata mace cikin kamamu an ƙare yaƙi kuma ba ta gaba ɗanta sun sai bukari ta wanga nan ta diba nan tana dibawa can jara ba ta ɗanta jara ba ta kamo shi ta gama jikinta ta rika wani sai maza na kace kuna ga wannan mata da ɗanta yanzu wannan mata yadda take son wannan ɗa za ta shi cikin gidan wuta ka ta haba ya rasu la'ina ya to wallahi allah jinkan allah da bawa ya yi jinkan wannan mata da ɗanta Allah iya tausaya mana kwarai Allah tausaya mana kenan wannan shine kenan Allah yana da ya iya ya muku wannan salati zai huda ku daga cikin duhu zuwa ga haske kuma shi Allah ga masu imani mai tausayawa ne tahiyatuhum yawma تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
to a nan Allah na bamu labarin cewa sallama gaisuwar masu 'yan aljanna ce tahiyyatum yawma yalqawnahu salam gaisuwar 'yan aljanna ranar gamuwa da Allah ita ce salam nan tsakanin junanmu da junanmu haka mala'iku don Allah ya bamu labarin kan cewa da awawun fiya subhanakallah wa tahiyyatun fiya salam kenan gaisuwar matan aljanna assalamu kenan assalamu alaikum gaisuwar mai imanin ce duniya da lafiya wani wani mulaka da wani dukkan alaikum kudu babu sa ta salamu alaikum haka ta mala'iku zaman sallama gaba ɗaya ƙarshe gaba ɗaya salamu ƙaunar mai rabu rashi gaba ɗaya tsakanin mimmi alasamu da ciki mala'iku su yi kuma gaba ɗaya allah subhanahu wa ta'ala salamu zai ce salamun alaikum ba an kare ba shi Allah kare shi ta salamun alaikum an kare da kuma ya kare Allah samu cikin wani musamman sallama da Allah ce gaba
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نعم آية كرشي باين تحية يوم يلقونه سلام يتوعد لهم أجرا كريما alama wannan bayan Allah masu imani tattalin lada mai girma shine gidan aljanna sai kuma kira ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira Allah ya aiko ka ya kai annabi Allah ya aiko ka mai shaida ga al'ummaka kuma a matsayin mai ba da bushara ga wanda ya ba Allah irin tanadi ni'imomi da Allah masu imani annabi ya zo ya gaya mana irin abin da yake jiran bayan Allah da kwarai shi ake annabawa a ba mutum sakamakon aiki nagari ga lada kaza ga ni'imar aljanna ga irin abin da kake badawa ne dan mutum a zaburar da shi dan samun wancan sakamako da Allah ya tanadi a lahira annabi kenan na bada bushara ga mutanen kwarai a lokaci guda wa nazira kuma yana galgadi ga mutanen banza sakamakon wanda ya kan gare mu Allah a baka labarin nau'in azaba a baka nau'in azaba ta gidan wuta azaba kaza iri kaza iri kaza dan ka kauce mu shiga wancan hali shine aikin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ko duka ma annabawan Allah shine nan wata ruwaya wadda ina ga Imam al-Bukhari ya roto da Ibn Kathir ya kawo ta wadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana kullum muna bayani ba manzon Allah ba kullum za duniya ba kullum manzon Allah ne sini kayan ya zo duniya duniya na jiran shi wanda suke malamai na addinai da isko yahudawa ko da saru suna jiran shi suna jiran kamar da wanda muke ban labari yanzu isa zai dawo za a wani mahadi waye su ma a can sun zamanin haka suke jiran wannan annabin annabin ƙarshen zamani illa matsalar su yahudawa su yi tsammani a cikinsu ne suke tsammani balle hata wuri da aka hori inda zai bayyana da suka yi suka tare a irin wannan wuri na a ce yahudu a cikinsu suna da suka yawa a kewayen madina yahudawa a wancan zamani to yanzu ya bayyana amma sun karanta shi a wannan ruwaya wani ke tambaya abdullahi bin amr bin as ganin shi ya karanci ya samu da tawai kwarai na allah kitab suke mai tambaya wata siffa ka samu ta manzan allah a cikin attaura ya ce a attaura a rubuce duk inda ka canza ta ya ce akwai a rubuce cewa ya aiwan nabi irin wani kalmar ya aiwan nabi إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وهردا للأميين فأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفلس ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولا يكبده الله حتى يقيم به ملة الأوجاع بأن يقولوا لا إله إلا الله فيمته به أعينا عميا وآذانا صما وقلوب غلفا ita na abin a taura a rubuce cewa ya kai wannan annabin idan ya cikin kalma mun aiko ka mai shaida mai bushara da galgadi kuma kariya ga ummiyin domin al'ummar shi sun ummiyin larabawa ya ce kai bawa na ne manzo na ne na mace ka almutawakil ba ka da kaushin hali ba ka hayaniya irin a cikin kasuwoyi ba ka mai da mummuna da mummuna kana rangwame kana kau da kai kuma Allah ba zai karɓi wannan annabin ba har sai Allah ya tabbatar da aƙida karkatattar aka ɓata a tauhidin Allah sai ya mai da addini yadda yake an yi kalma ta la ilaha illallah Allah zai buɗe idanuwa ruhogu da kunnuwa suka toshe kin Allah zai buɗe addini shi ya tabbatar da kalmar shahada ta wannan annabi sallallahu alaihi yace haka yake a taura labarin shi hatta siffar shi ta komi kurin suna jira ya zo ne da ya zo masu rabo suka imani marasa rabo suka tsaya gidan jiya suke jiran ya wani ya zo na ma wani malami cikin malaman da kitabu wanda sara kirista kawai tambaye shi bai da matsala kan isa isa sa annabin allah ne dan ta kamar ta kasan kirista akwai yan tamun da joba yan tamun da joba daban ne da yan katolik ko protestant protestant daban suke su a ƙi da tamun da joba kullum sun matsalar su bisa da dauda hamdu rasulullahi ne bana amma su a wajen su isa an bawan Allah ne annabin Allah ne cewa manzon Allah ne uwar shi ta dika ce dauna masa bakala su a wajen tumon da ba kuma kristoci ne amma suka ce su bisa dawo wani ba kudin mutum ya aka ce wani zai dawo ta isin ne ya dawo tun ya dawo ko a ina ne ma amurka ina ne ya dawo ko ba kare su kudin musulmanin kirista amma isa manzon Allah ne amma matsalar su irin su zaka samu suka yi musulunta su su magana su kurum a musu bayani ya ne manzan Allah an zaka da yau an samu sai musulunta a cikin musulmi masu musulmi iya masu musulmi masu musulunta an samu a cikin su ko musu mutum isa Allah isa ba wani Allah ban Allah ne ba wani matsala a wajen su kuma amma su mutum su hannu su ba su da coci sai suka coci bida a ce su da kamar yan zala cikin su su da kamar yan zala ne su wajen su kaga ba wani fafuroma karfi ba kuma karfi ba buroma dan nahara ne malamin gwamnati dan nahara ne karfi ba wani ba buroma karfi ba buroma dan dan wara ne mishi da addini ba sai da shi ba kuma sai isa mai da toci isa har kare yawo yake kunya bata Allah kasan isa kullun a cikin rawacin gudu ne sai ai na ku samu toci ai na san ba buroma ba ba buroma ba toci kaske dubi da ce cikin addinin ba musu kuma su ba su wani farmai jami'i dubu sai ta kaske dubi da ce to suka ga sun sanya na Muhammad sai da isa manzo Allah ne da su matsalarsu ba su samu muhammadu rasulullah su sa da aka musu aka musu bayanin da yawa sun yi ganowa su musulunci akan saura ya ce kenan kai ina arsalna ka shahidan wa mubashiran wa nazira mun aiko ka matsayin mai shaida mai bishara mai galgadi wa da'in ilin labi izini wasu rajan munira kuma kai mai kira ne da'in ilin la kira yake zuwa ga Allah kira annaba gaba daya ba suna kira bane ba wai zuwa gare su a annaba duk suna kira ne su kusantar da bayi zuwa ga mahalicin su shine ake annabawa a kyautata alaƙar bayi da Allah mahalicin su wanda yayi su dan sabauta mishi baba a wurin mu za ku zo kuma ko ku kyauta a Allah ake so a gyara alaƙar bayi da Allah sai lokacin Rabi'i ibn Amr lokacin da suka je bude bude Farisa kwamantakin musulmi a buɗe farisa an aike shi ya ce tattamana da kwamantakin su na farisa ya yi ce cikin tattaunawa ya ce mu mun zo ne mu hudo ku daga ibadar uban bayi zuwa ga uban bautar ubangijin bayi mu doku daga duhun kafirci zuwa ga hasken musulunci mu doka daga kumcin duniya zuwa ga lahira ya ta ce mu aikinmu mu gama bayi da Allah a takaice shi ne aikin manzannin Allah a kyautata alaƙar bayi da Allah mahalicin wanda shi ne wa aikin dukkan manzannin masu kira zuwa ga Allah gyara alaƙar bayi ne da Allah mahalicin haka ake manzannin suke ba kira ba suke don karan kansu yawan saɓanin abin da ya gabata tun yahudawa sun yi da saru sun yi wasu musulmi sun yi cewa abin da kuma ake samun mutane kun ji tsoron malam kai malam ko ne sa kai malam wallahi ka take yayi malam kun malam wani abin tsoro ne duk ana ba suna ba da tsoro barazana a yi tsoron malam kun malam ake kambamawa shi ake tsoro kai ta ga malam wallahi ka malam malam ko ne sa ne wallahi ga malam kai ba tunanin girman Allah Allah ma kaza a Allah kun malam ake tsoro wannan haka da yawa cikin malamai suka tashi kurin a girmama malam a ji tsoron malam kai kashe ka ko ya hauka taka ko ya kaza haka aka tashi to ba haka bane malami aka iya an dugi annabawa an kore su an mutu wulakanci malami mutum ne aji malami ana iya bashi kashi ana iya mara shi malami amma annaban Allah wannan wace an zama ba rutu kamar kasawa ce amma dan kan malam ko an darme shi ko an riye shi a mutum ne aji kamar kowa malam sai a kama shi a ba shi kashi a darme a mai wulakanci amma me yake kira gyara alaka ku da Allah malitu iyawa ku gane iyar ku gane me raban ka iyar zuwa da bani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ne a ba shi kashi a kore shi je cikin isha jini ma tashi isha jini ya tashi bayan kashi ya ci gaba da awa haka annaba suka yi ba matsala bace ba da ba malam kashi ko an wulakanta malam a haka hanyar annaba suke malam mutum da kamun kowa kaka ɗauki mu ba malam kashi kai ba malam ne a haka suke sun Allah da cikin bayan shi kenan abinda ake nema kullum Allah ake so a ji tsoro su malamai su bayyana da mutane girman Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron taka dokar Allah shi ne a gaya mutane azaba kaza aiki kaza ga hadarin shi a duniya ko a lahira in na kwarai na gaya maka ga fadar aiki na kwarai a duniya ko lahira shi ne aikin manzannin Allah shi ne aikin masu kira zuwa ga Allah ba kira da kuma ni a san ni a san girma na a mun kaza ba haka bane ba wannan kira kiran duniya ne kiran duniya ba kiran Allah bane ba kiran duniya ne annabawa suna kira tawada'i la suna kira kana kira zuwa ga Allah kuma ya ce wa sirajan munira kuma wannan kira suna ne da izinin Allah bi izini da izinin Allah ba izin zikira wa sirajan munira kuma annabawa hutula ce mai haskaka hanya ana cikin duhu na jahiliya aka haske kowa gani in wa kowa san kace can ba manna kuskusa kowa san wa ka hankiran sunna kowa san duhu da ke ciki duhu ne jina komin ba abin da yake ba duhu ba kowa sani ne kai musulmi ne kana sallah kana azumi za ka kira aljini ko karki ƙura'ayin ka juya ko a baka ka juya a hallaka wani ko a jari haka nan wani ko a maki shi magani ko a ma ma'aikaci magani a mai kurciya ya sun kima wai a kota mai sarka akwai zarta tsaya ya sun ce wai a sura mai rahama mai girma wai ta koma ta wuce sharri zan maka yasin zan maka yasin amma sani zai wallahi maka yasin mun zana da wani da wani wani mutumin Najeriya mutumin Kano Bakari zai rantsuwa da Allah ta yasin ko bai ta yasin bai rantsuwa da yasin tsoron da yake aqida ce kinan ana ki gurin to wannan ma aka tashi bangaren rayuwa kullun cikin shirka eh dan kasuwa yayi yawa makwabci abokin zama ya iya samun kiliyan ba kamar shi lalba samuwa wai zai mai samun hauka tashi ko a wata zawa shi a zauna shi duk wani tashi a nan dai baban ka da hali kaga wata kawatu laya wani kan wani kan rago wani wani kaho wani kan kan kurciya wani kan zabuwa da kan kurciya yanku duk mata hali kowa ko abin duk liman da yanzu da baban ka da hali ka san kowa ka girma a zaure kowa da yake shi eh ko da nashi ko wata kwaya cikin layu don abu ne wani alaƙa ta shi a armi neman armi haka in aka ɓangaren mutuwa bala'i in aka mutuwa bala'i ya same ka ce ka ciwo ba shi ya ka ba su an musu ba su dage ka sai baka samu wayanka kuma suna ka ba ba suna baka ba ba domin a taimaka a taimaka ma addinin Allah an maka mutuwa amma agaji amma a kai za ka kawo su ci ka hudu naka a ci dole ka ciwo ba shi don ka wata kumya wani dole sai ka yi waina ka yi yanka sai an yi gaja-gaja wannan shi ne addini ta shi cikin duhu kana kana sallah amma kai mushirki ne kana sallah amma mushirki ne in wata shiga ta yi kai kana kiran wani Allah ka rubuta abu da jini kai an ba ka je ka rubuta ko kawa abokin zama magani kishiya ta ma kishiya magani ta hauka ta ta samu sihiri kurin mataki asiri su kuma su mai asirin asiri ne wa su tsayi ne su tsayi ka wurci ne an wa kowa da cikin duhu ko tsoro ke a ma'aikata da shabda arjuwa mataimakin shi ko tsoron kowa ce ko bai da kowa ba don ko zake wajen madamai in kishiyoyi ne ko ci ciki wata za ta fama magani a san tsoron kishiya ma tana bin malamai wata ma ya akwai ƙarshen malami guda kowa cikin tsoro ma'aikaci tsoro ɗan kasuwa tsoro kishiya tsoro kowa cikin duhu Allah ka sunna Allah ka harkin sunna a aka kira a a tauhidi kura babu shirka ba sihiri ba sarkulle eh kurin ka kira Allah kai tsaye kowa ku sake da Allah da malam da almajiri kowa bawan Allah ne kowa ne ya kira Allah he kai ma kan almajin kanu ba ne kusan Allah a sunna kenan Allah kurin ake kira ba kiran kowa kuma a mutuwa ba ba sabga ko da mutuwa aka yi aje a yi addu'a kyauta ba ko biye ba kudin hujja ba ko biye kyauta za a yi a samu lada a wajen Allah ba a cin naka yadda a kawo maka a arme ba matsala ba kudin gowar ba kudin wasiya addu'a saboda Allah duka haka aka musu sunna kenan an wasa haske sunna to haka addini yake kenan butula ce mai haske ذاك الله يجي وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
Allah ce wa bashirin ka ba da bushara ga mai imani kwarai Allah sama lansu ka ba su bushara bi an na lahun minan na fadalar kabira suna da tabbacin samun fadala mai girma daga Allah subhanahu wataala Allah ba mu ita me yace wala tutarka wala tuti'il kafirin wal munafiqin wada abahum wa tawakkal ala Allah na'am wa kafa billahi wakila na'am wala tuti'il kafirin wal munafiqin kakkai da'a kakkai biyayya kamar kauya ga kawure gangariya ko muna hukan nan ce duk wani lako-lako ka ai da kai kawure gangariya har ma wanda suke cikin na ku gano muna hukin zaka mugu hanya kaka mai da'a da muna kawuri gangariya da muna hukin da kawurin kwalo-kwalo kaka baka da'a a zama lahiya a yi abu a hankali a zama na tafidi ma zai ce ba wai tafidi wa ya ka tashi hankali ka ai tafidi tafidi ya ka jima ya ka raba kai kudin sallah da azumi da zakka ya kawo wani abin tafidi shi ne wani abin aƙida shi ka raba kan jama'a a watsa ma ba da mu ba ƙida me a wani da haduwa ka shirka me a wani a haduwa ba ƙida a watsa a watsa ba ƙida shirme ne babu haduwa kyakkyawa idan ka ƙida tafidin Allah shi ne dole ba ce kan tafidi wa wani araba kai shi ɗan shirme ne gwanda araba kai mai rabo ya bi da har ya kai shirka kan gargajiya la da kakai da ba kwalo-kwalo kakai da ga kahuni ko muna hauki ce wadda a zahun ka kawo da kai kan cutar wasu ko a ka ba ruwanka da su kun ka ba hannun ka kusar ka manta da cutar wasu kuma sharrunsu wa tawakkal ala Allah kurin ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila wakili na kware ka kama Allah ya ishe ka Allah ya ishe mu Allah kai muka da gaba Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Kayama, shi goge ya zuna.